ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiyar da tsarin musa malami da ke nan zazzabawa kaduna muna cikin suratul zuhur za mu tashi aya ta talatin da biyu alam kani musa malami shi zai gabaci shek harko abdullahi maraya shi ne zai ma fasa haka kuma Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكون بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يسهرون نحن ألا gaya mana yadda duniya take a wulaƙanci a wuri wato zai gaya mana cewa ba don kada duk mutane su zama kafirai ba da ya ba kafirai dukiya ta fitar hankali ya zama na hata rufin gidansu kwanar rufin na gida yin azurfa ko kuma gidajen su ma ya zama azurfa da abubuwa da za su dinga tattakawa a gidajen su na sama daga wannan fili su je wannan fili da ya zama azurfa to idan aka yi haka aka shimfiɗawa dukkan kafirai arziki to ba mu shakka wasu kuma da cikin mu mai su ma za su karkata zuwa ga duniya daga baya kuma gaba ɗaya sai a zama kafirai wannan shi yasa Allah bai yi haka ba wanda za a yi kuna na su umarcin wahidiyarsa Allah ya ce ba dan kada mutane su zama al'umma guda ɗaya ba wato mutane su zama iri ɗaya a kan kafirci kenan duk a zama kafirai لجعلنا لمن يقول بالرحمن لبيوتهم كفرا من شدة لجعلنا والله لا من سنيا كفرا من شدة ربي نجدا يزمن ذن ديناري لمن يقول بالرحمن وأن سكتات شيء الله برحمة ربي نجدا أنا أدرك libyotin ga gidajensu ba dan idan aka yi dukkan gidajen kafirai ya zama da kwanukan rufi maimakon su ko da sink ko da holoko ko kuma su bijinka ko kuma su ma ba su rufi a'a a ce kowa kwanan rufin gidan shi zai zama na azurta ne a cikin gidajen kafirai ba don dokar su ma muminan su jirkice saboda san duniya ba su ma su faɗayin haka su watsar da al'amarin Allah su kama neman duniya sanadiyar haka su ma su zama da kafirai to da Allah ya yi gidajen kafirai ya zama da rufin gidan ma da sai ya zama da na azurfa ne. Wa ma'arija kuma da mun sanya matattakala ya zaru na alaiha waɗanda suke hawa waɗanda suka birin suke hawa a gidajensu na sama daga wannan bene zuwa wannan bene da sai zama da shi ma zai azurfa ce kawai. wato nan a wannan aya Allah ya da ya ruwa kamar haka rufin gida abin da ake cewa fadar rufi rufi sannan ya faɗi matattakala wannan kama arzika nan ya nuna gidajen sama wato abubuwan da ake takawa ɗaf-ɗaf-ɗaf ɗin nan daga wannan bene a je wannan bene daga wannan bene a je wannan bene yau ga shi an yi ma abun hawa wanda yake sai dai ka tsaya kawai ya tashi ya ya tafi da kai akwai kuma wanda za ka tsaya in ka gada ma ka tanta ka daɗi mai amfani da lantarki ka rika tafiya da kai kai ba za ka motsa da kan musamman ka gada ma. To duk waɗannan abubuwa na gidajen shafirai da Allah ya ga dama sai ya zamana rufin gidajen sai ya zamana da azurfa ma za su matattakalar duka sai ya zama da duk gidajen kafirai a duniya na shi ma da azurfa za su su kuma mummune su zauna haka cikin rashin malaka to in aka yi haka da yawa a galibi ake magana a nan da yawa waɗanda da mummune ne ba duka ba da yawa sai kaga su ma sun karkata zuwa ga nan duniya su ma sai su yi sha'awar cewa mu ma ina ma gidajen mu rukun shi ya zama na azurba ina ma mu ma mai gidajen sama wata takalan ma ya zama na azurba to tun da nema za a yi sai ka ga sun shiga neman duniyar sanadiyar haka sun saki Allah sun kama duniya sun kama shekan sai su zama kafirai duk duniya kenan sai ta dawo umma wahida al'umma guda ɗaya a kan kafirci. Na azurfa, wannan azurfa a nan ya nuna azurfa a bace mai daraja. Ubangiji da kansa ya nuna a wannan wuri kamar sauran wurare cewa azurfa tana da daraja. Da haka ne ma fitar da nau'i na ainihin kuɗi guda biyu domin ainihin kuɗi guda biyu zinari ne da azurfa zaka ake wa azurfa zakka idan mutum yana da dirhami ɗari biyu tun shekara to zai fitar da kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ya mallaka ɗin nan ko dirhami ɗari biyu ko fiye da haka sai ya kasa arba'in ya bayar da ɗaya a matsayin zakka. A yanzu da nake magana nan da kudin hajji ɗari biyu yana daidai da naira miliyan biyu ne da dubu ɗari shida da ɗari tara da sittin. Da haka duk mutumin da bai da naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da shida da ɗari tara da sittin kula da ka a kai shi kuma su ma waɗannan kuɗi da na faɗa in yana da dole sun shekara idan sun shekara sai ya bayar da kashi biyu da rabi cikin ɗari wanda yake daidai da a kasa arba'in a bayar da ɗaya idda idda arziki ne yau a duniya babu ƙasar da ta kai ƙasar Mexico yawan azurwa. Ƙasar Mexico. Sannan Ubangiji kuma ya yi magana gidan sama a nan. Za ka sha rufani komai ya yi magana shi. Dalilin da ya sa na ce magana gidan sama a nan ya kawo ba'adin gidan sama shi ne matattakala. wa ma'arij alaiha ya karun da matattakala wanda an yi takardun da ta'akir ne wato wanda yan haruna alaiha wanda suke hawa a kai ka kana so daga hawa na ɗaya ka je na biyu sai ka tattaka ko kana so daga ƙasa ka je hawa na ɗaya sai ka tattaka ko daga hawa na biyu zuwa na uku sai ka tattaka to kawo matattakala a nan kuma ana magana gidaje yan an yi magana gidan sama a wannan aya gidan sama gidan sama wanda ya fi tsawo yau a duniya ginin da ya fi tsawo a duniya shi ne ginin da yake dubai wanda ake kiran shi burjin khalifa shi ne ya fi kowane gini tsawo a duniya wato daga ƙasar zuwa sama yana da tsawon mita dubu a yana da tsawon mita ɗari takwas da ashirin da takwas. Wato saura kamar mita ɗari da saba'in da biyu ne cikin kilomita ɗaya. Tsawon daga ƙasar zuwa sama. Yanzu za ku gane yan hawan hawa in ka gome dogon gini sai ka dace hawan shi hawa goma ne a wannan. ko wani ai hawa sha kaza ne ko ai hawa ashirin ne to shi burji khalifa yana da hawa ɗai ɗai hawa ɗari da sittin da burji khalifa hawa ɗari da sittin da uku lokacin da za a fara ginin shi an samu kayan aiki an samu ma'aikata ga kayan aiki ga ma'aikata amma ginin sai da ya ɗauki masu shi a dubai din sai da suka yi shekara biyar da wata tara ana gina ga isassun kayan aiki na zamani ga ma'aikata isassu ƙwararru ga ba maganar ɗauke wuta koyaushe awa ashirin da hudu kuma aiki ya yi amma ba a gama ginin burjin khalifa ba sai da aka shekara biyar da wata tara wajen kuɗi sai da aka kashe dala amerika miliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar sannan aka gama ginin burjin khalifa da aka duk duniya ba gini mai tsawo irin shi.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون sannan kuma su kafiran nan har ila yau bayan mu sanya rufin gidajen su ya zama na azurfa mu sanya matattakalarsu ma na gidajensu na sama su zama na azurfa to wani biyutihim arwaban wa arwaban libiyutihim da kuma mun sanya ƙofofi ma libiyutihim na gidajen nasu sun zama su ma azurfa wato kuma da sai mu sanya dukkan gidajen kafirai ƙofofin gidan ƙofofin ɗakunan duk sai su zama da su ma azurfa ne kawai. Wasurran kuma da sai mu sanya gadon su ma gadajen su ya take nuna alaiha wanda suke jinjina a kai suke kishin gida a kai shi ma da sai zama da duk na azurfa. Ma'ana kayan gidan daga ƙofofi da kayan gidan da matattakala da kwanan rini na gidajen kafirai ba don kar a zawo duk a zama kafirai ba saboda su ubangiji yana nuna mana cewa ban ɗauki duniyar nan a bakin komai ba to duk da sai mu mutu wannan ma saboda duniyar ba wani abu ba ce ana hikayar cewa Allah yana so ya nuna duniya ba a bakin komai sai karfa sai ga wani sauro kuke shi ya kai sai Allah ya ce wa sauran nan me yin cinikin kuke nan na ka karye yi mana ba ka duniya gaba ɗayan da kai sauro ni kuma ka bani wannan hukuncin na ka kayyayye Allah yana so ya nuna duniya karkatacciya ce sai sauri ce a a ni ba ke tsawo hukuncin nan na ka kayyayye ni a wuri na ya fi mun duniyar nan ya fi mun duniya Allah idan aka ba shi duniya mai zai da ita ko kuke ba sai amfani da ita domin ba zai iya tashi da ko kuke tsaye ba dole yana buƙatar ko kuke guda biyu da sauro ya faɗa ka sai Allah ya ce duniyar nan da ta kai nauyin kuka sauro a wuri na da ban ba kafiri ko kwamfata ɗaya na ruwa ba. Amma tun da ba ta da wasu daraja ba ta kai ko nauyin kuka sauro a wuri na ba. Tunda na ga dama ba dan kar rumine su ma su rikide su zama kafirai ba. Da sai kafirai ma saboda ba ɗauki duniya a bakin kawai ba. sai ba su komai na zuma azurfa ne zai zama na azurfa ne zaman mujahadar zinari ayar gaba sai zama da in ka biri ya gida ko ina ne ko a ko a ina za ka faɗa ko a kaduna ko a kano ko a ingila ko a ina sai zama da rufin gidan komai girman gidan rufin gidan da azurfa kwanan rufin na azurfa ne ƙofofin ɗakunan gidan duka sai zamana na azurfa kuma su yin gidajen sama gidajen sama matan takalan ma da za a taka sai zamana na azurfa amma abin da ya sa wani ya gaya mana da yi haka ba saboda kar a zama umma wahida alal kufri kar a zama al'umma guda ɗaya akan kafirci sannan kuma wannan aya an yi magana ƙofofi ƙofofi ƙofofi kaga nan gaba ɗaya ayoyin da Allah yana magana siffar gini ga shi har ƙofofin gida an yi magana a cikin alƙur'ani sannan ga gadaje an yi magana gadaje kawo gadaje nan tunda ba za a kwanta a tsoron gadon ba kaga an shigar da katifa kenan kuma an sa katifa ba za a kwanta haka ba za a kawo wani abu a yafa a kan katifa kaga an shigar da zanen gado ke kuma in an kawo zanen gado an sa bayan an sa katifa ba za a bar gadon haka ba dan adam yana bukata yi wa kansa ma'ana kai mai ɗauke da hanci da ido da baki din da kunnuwa to yana bukata ya wuce wurin huta na musamman akan abin da ake kira matashin kai kimbo kenan duk wannan an shigar da shi kawo kofofi kuma an shigar da mukullar kofa inda ba za a bar kofa a kan ba na
وذكرها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وذكرها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وذكرها وتنام عني الإيجاد بالحق وذكرها وتجعلنا ذكرها فينا kuma wallahi da mun sanya zinare shi ma ya zamana wancan abubuwan na farko da mun sanya zinare shi ma ya zama da rufin gidajen kafirai da mun sanya zinare ya zama da matattakalar da za su rika takawa a gidajensu na sama da mun sanya zinare ya zama ƙofofin gidajensu da mun sanya zinare ya zama da gadajensu wato da mun musu gadajen zinare sai ya zama na in kaga in kafiri ya ga dama ya fana rubi na azurfa in ya ga dama ya fana rubi na zinare ina ba ga gari in ya ga dama ya yi kofa ta zinare in ya ga dama ya yi kofa ta azurfa kofar gida da kofar ɗakuna da su kicin da bayi duka in ya ga dama ya gadon zinare in ya ga dama ya gadon azurfa iska ce ne mutane saboda mu ɗauki duniya a bakin komai ba muka ga dama sai ne mutane amma mun yin haka ne saboda kar al'umma ta zama na guda ɗaya akan kafirci kawai ma'ana duk a haɗa a zama kafiri wanda ko ba zinare shi ne ɗayan kuɗi wato dama zinare da azurfa su ne asalin kuɗi to zinare shi kuma ana mai zaka ne in ya kai zinare ashirin ma'aunin zinare ashirin shi ma idan ya kai zinare ashirin sai a saka arba'in a bayar da ɗaya kamar na azurfa wato a bayar da kashi biyu da rabi cikin ɗari shi ne zakar dinari wato dirhami ɗari biyu ko dinari ashirin amma yanzu takardun kuɗi ne ake amfani da su kamar mu a nan ƙasar muna amfani da abin da ake kira naira zan ƙara maimaitawa saboda haka dinari ashirin yana daidai da naira najeriya ne a yau naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da shida da ɗari tara da sittin. In mutum yana da wannan kuɗi suka shekara sai ya kasa arba'in ya bayar da ɗaya da kashi kenan. Shi ne daidai da kashi biyu da rabi a cikin ɗari. Wani kuɗi ba. Zinare. Duk duniya ba mai yawan zinaren ƙasa Amerika. kaga da zinari da azurfa shi yana harin waɗanda ba musulmi ba. Ana yin harbe shi. In dai wannan duniya ce, lahira ce ya yi ta zan mummune kawai. Amerika ke da zinaren da ya fi kowane zinare yawa a duniya. Ita ce ƙasa mafi arziki a wajen zinare. Domin Amerika aikin nan tana da zinare wanda ya kai nauyin ton dubu takwas ton dubu takwas tunda kowane ton yana ɗaukar kilogram dubu ɗaya ne to daga ton dubu takwas yana daidai da kilogram miliyan takwas kilogram miliyan takwas na zinare ba ƙaramar dukiya ba shi ka kalli yadda ɗan kunnen mata kawai figil ake auna shi a ce kaza ne miligram kaza ne ko amma ka ji kuɗin shi miliyoyi ka ji kuɗin shi miliyoyi amma a ce kana da wannan abin ya kai kilogram miliyan takwas amerika ke Najeriya Allah ya ba ta ita ma zinare. amma mafi yawa ita hukumar ƙasar ba ta amfana da shi saboda yawa kai gumanta yana kwance a cikin ƙasa maimakon a rika haƙowa a rika sayarwa ƙasashen duniya talakawan ƙasa a yi mana aiki da kuɗin amma ina sai Najeriya ta zama da kamar mutum ne yana da kuɗi a bankan kullum amma ‘ya'yan shi na kukan yunwa. Da an yi magana ya ce shi bai da kuɗi. Amma kuma a bankan kullum ya ɗaga filan kawai ya ɗauko shi ne yake ganin tuya. Amma da ya ɗaga filan nan kuɗi ne ɗauko. Shi sa kake ganin wasu wuraren ta'addancin da ake yi ɗin nan duk da tafiyar zinarar nan. Allah Najeriya arzikin ma'adinai iri-iri da ke ciki haddar dinari. Amma babban abin dokar ƙasa ya ce zinare yana cikin abin da ake kira exclusive legislative gift wato abin da yake kawai na gwamnatin tarayya. Saboda ga gwamnatocin jihohi a jihar ku akwai zinare a ƙasa amma ba ku da iko a kai ba na ku bane na mallakar tarayya da al'adarci din na islama wannan zinare sai zamana a jihar da ake ake na jihar ne ita ma jihar a karamar hukumar da ake na karamar hukumar ne karamar hukumar ma a ina aka samu zinara a filin wane ne in akwai mai filin don a filin wane ne aka samu zinara zinara na shi sai dai rinka biyan haraji domin kana da fili an samu zinare an ce naka ne mutane na mamaki ka kole ko to da filin marmara ce ma ya zai asara idan an samu marmara na kai to an samu zinare ma zai zama naka amma a Najeriya ko a conference legislative list ba zinare ma'ana solid minerals gaba ɗaya ma'adinai sandararru na gwamnatin tarayya. Wani kurfa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya. Wa in kullu zalika in nan wato ƙari ne wannan in shafiya ƙari ne wato wa kullu zalika dukkan wannan abubuwan da na faɗa maka ya rasu da dukkan wannan abubuwa na gidaje wanda a yi su ma rufin su ma zinare ko azurfa ƙofofin su na zinare ko azurfa matattarkalarsu zinare ko azurfa gagam na zinare ko na azurfa duk wannan lamma mata'ul hayatid duniya wannan ma ma shi ma ƙari ne wato la mata'ul hayatid duniya ne wallahi duk dan abin jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya ma'ana abin da za a ji daɗi da shi a neme shi wata rasa ya ƙare ko kuma mai abin ya ƙare yanzu dan gidanka nan gidanka rufin zinare ne ƙofofin gidan na jin zinare ne, gadajen gidan jin na zinare ne, ƙofofin gidan jin zinare ne, to dalla sai me? Eh? Sai me kuma? Kuma abin karewa zai yi. Shi ne mata, me mata abu ɗan kaɗan na jin daɗin duniya wanda zai kare. domin an ba ka yi irin wannan siffar gida ba za ka iya shekara ɗari ba duk wanda ya kai ya mallaki gida ba zai ƙara shekara ɗari ba in dai mutum shi ya gina ba gada ya ba ya kai ga ya samu dukiya da kansa ya sa aka yi mai gida to ina mai tabbatar maka ba zai ƙara ba zai shekara ɗari ba daga ran da ya kare a gida bari shi kada ta yi ba saboda haka ake kiran wannan duk mata Allah ya ce duniya a ta Allah ya ce duniya dan abu ne na jin daɗin rayuwar duniya mai karewa wal'akhirat ta yi magana wal'akhirat lahira inda rabbika ta tabbata a wurin ubangijin kaya ajiye lil muttaqina da masu tsoron Allah wato lahira ita ce abin magana ita ce har abada ba karewa kai ba za ka kare ba ita ba za ta kare ba lahira amma duniya ko kai ka kare ko ita ta kare amma lahira wacce take wurin ubangijinka ta tabbata ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah su ne waɗanda suke bin umarnin Allah na a yi kaza daidai gwargwado suke nisantar umarnin Allah na a bar kaza gaba ɗaya wa ma aka kuma rasulu wa kuzuhu wa ma na haku an hukarta abin da wannan babban manzo ya kawo muku ku yi riko da shi wa ma na haku an hukarta abin da ya hane ku kuma kwanin Mazaka shi kuma ya fassara ayar ya ce ma amartu bi ba tu min hukarta وما نهيتكم عنه فاجتنبوا abin da na umarce ku ku aikata ku aikata abin da yake gwargwado abin da na hanye ku ku nisance shi gaba ɗaya wannan abubuwa guda biyu suna tsoron Allah ka bi umarnin Allah ka nisanci hana-hanan Allah mataki na farko na takawa ke takawa ta makamul islam na fata gari saboda haka idan mutum yana so ya samu lahira ma'ana ya samu jin daɗin lahira wanda bai karewa ya zama na mai bin umarnin Allah ya zama na mai nisantar hana-hanan Allah da matsalar Allah domin idan manzo Allah ya ce kar ayi kaza Allah ne ya ce kar ayi idan manzo Allah ya ce ayi kaza to Allah ne ya ce ayi daka wallahi wanda yake sabawa umarnin manzo Allah da gangan wallahi abin tausayi ne domin ƙarshen ta ya mutu ba imani wallahi saɓawa annabi da gangan domin ka rikitowa kanka da labarin da zarar ka saɓa manzon Allah ka saɓa wa Allah ka saɓa manzon Allah ne to daga duk abin da aka ce manzon Allah ya faɗa biyu kokari mai kiyaye wallahi na'am ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له كريم ومن يعش عن ذكر الرحمن wannan aya da aka karanta yanzu za ta gaya mana yadda mutum zai samu lahira sannan kuma za ta gaya mana yadda mutum zai rasa lahira Allah ya ce, Wannan ya shi an zikirar Rahmani, menene ake nufi a nan, wannan ya shi, fi'ili ne na asha ya ashi ushu ashiyan ko ashwan. Amma a ƙa'idar larabci idan asha an ta zo gaban shi to sai a duba menene kuma ya zo gaban an ɗin asha anil hidayati yanzu misali alhidaya ta zo gaban an ga asha ga an ga alhidaya me alhidaya shirya to sai a duba wannan suna da ya zo gaban an koyayyen suna ne ko ko bayyanannen suna koyayyen suna shine sunan abin da ba ka iya tabawa ji ko gani zama da ta koyayyen suna shine sunan abin da ba ka iya tabawa ji ko gani ba za ka ga abin ba ba za ka iya jin abin ba ba za ka iya taba abin ba kamar misali a hidaya shari'a ya za ka iya taba shari'a ya za ka ga shari'a ya za ka ji shari'a amma kuma akwai ta koyar suna ne shi ne abin da tura ake kira abstract noun to in wannan ya zo gaban an to sai zamana ma'anar asha a gurin bijirewa wato zai zama na ma'anar shi a araba ko in sarrafa ko kuma gafala wato ya rafkana kamar ya rafkana ko ya kau da kai ko kuma ya juya baya saboda ka a sha'anin hidayati sai zama na kenan ya bijirewa shirya ya kau da kai daga shirya na fata gani ya rafkana daga shirya to nan sai mu duba ga ga ga filin mudariki masduni na filin ya ashu sai zama da mazdumin da hakkin zawi wa man ya ashu ga an to sai mu duba me zo gaba zikirin rahamani zikirin rahamani Allah zikirin rahamani ambatan Allah mai rama za ka iya taɓa shi za ka iya ganin shi eh za ka iya ji sai dai ka ji kalmar da ke faɗe shi saboda haka suna ne koyayye saboda haka ke nan ma'anar abin ya zama na gaba da kenan ya zama na yan saraba ya zama na arada saboda haka zai zama na maman ya shi an da kiran rahamani duk wanda ya rafkana daga barin zikirin Allah ne rahama na fatan gani saboda haka mun sami magana a kan cewa rafkana ake nufi a nan wanda ya ba da baya game da daga ambatan Allah mai rahama wanda ya kau da kai wanda ya bijirewa zikirin Allah to a nan sai mu ɗauko zikiru menene zikirin rahama يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله يا قوم مني إذا ما كثيرا سمنا رانا جماعة فاسعوا إلى ذكر الله كتبوا ذكر الله نم يأكل منه صلى saboda haka sallah zikiri inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu mun saukar da zikiri wannan zikiri yanzu ne ake nufi lalle mu mun saukar da sallah me ake nufi qur'ani saboda haka mun samu sallah zikiri mun sami alqur'ani zikiri inna salata tanhani al-fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar lalle sallah tana hani daga alfasha da abinki wallahi zikirin Allah akbar shi ne mafi girma a wajen haji kaga yanzu an samu wani abu kuma ba qur'ani ba ba sallah ba amma shi ma zikiri ne shi ne wanda muke yi ranar juma'a zikirin juma'a shi ne wanda muke yi wazifa shi ne wanda mutum shi kadai muke yi a tijaniya mu zauna da safe mu zauna bayan sallar la'asar sannan kuma shi ne wanda zakirai ke yi ka ji suna ambatar Allah in ka tambaya ko da makiyin abin ne kace to ni ba na son wannan me suke wani to an ga ta malam me suke ambata sunan ma suke ambata wannan sunan ma zai ce Allah zikiri to dukkan ukun ana wa man ya shi an zikiru rahmani duk wanda ya gafala daga ambaton Allah daga zikirin Allah alƙur'ani mutum ya kau da kai ba ruwan shi da alƙur'ani alƙur'ani ya faɗa amma sai ya fi son zuciyar shi to wannan nuƙayyin lahu shaiɗana sai mu sanya mushi wani shaiɗani wa huwa lahu qarin sai ya zama na qarin aboki lahu a gare shi ko yaushe suna tare wato kujirewa alƙur'ani hatsari ne idan ka ƙi bin umarnin alƙur'ani sai Allah ya samu wani shaitani ya haɗa ku abota da shi ko yaushe kuna tare ya zama ƙarinuka kenan ko yaushe kuna tare kamar yadda fari da nono suke a tare shi nono da fari suke abokantaka dan za ka iya ware farin ka ware nonon? Ina. Za ka sai ka ga mene idan shaitani ya zama abokin mutum to ba za ka yi saboda ya ina saba alqur'ani qur'ani ya ce kaza ba zai ba to sai zama na ko yaushe shaitani ne shi ba sai za a gana ka annabi ya ce ba zai Allah ya ce ba zai shi kawai yanzu mene mai son zuciyar shi ta faɗa. Ina faɗa gani. Annabi ya ce kar a zaɓi mace zai zaɓe ta. Saboda me taliya. Saboda me ɗari biyu. Saboda me ɗari biyar. Saboda me naira dubu. Da ka ce mai manzan Allah baka abu mai ce ka Allah dai dai Allah ya yafe mana. kaga wannan shekani ya aure shi ɓaro-ɓaro annabi ya ce tsara na fata an gani mulki sai musulmi Allah bai faɗa ba Allah shi a gurin maganar mulki sai ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء dokar Allah kenan Allah hukuncin shi da dokar shi shine kana bayar da mulki ga wanda ka so shi ko bawan Allah mai fada wai a madadin Allah shi ko sai canza wa Allah sai musulmi mulki sai musulmi shi ba mulki sai wanda Allah ya so ba kuma yana ganin yana wa addini hidima ne saboda dan kare da jahili ne na fata gani yana ganin wai addini yake wa hidima amma ya ma fi mai addinin kishin addini shi Allah ya ce mulkin nan yana ba wanda ya ga dama duk wannan abin da ya jawo shi ne za ka ga saɓawa alƙur'ani domin ga shi ƙwaro-ƙwaro a kan mulkin nan da Allah Allah ta ya mulki sai musulmi Allah ta ya mulki sai kirista Allah ta ya mulki sai bayahude Allah ta ya mulki sai mushriki me Allah yake mulki yana ba wa amma mutum a Kaduna ko a Kano ko a Enugu ko a Cross River ya canza wa Allah magana ya gaban kanshi ya ce ku kai musulmi ko ba ta wani mu taru dole mulkin nan namu ne sai musulmi ya ma ɓata mataimaki ya zalunci kirista ya dawa musulunci baƙin jini wurin kirista in ka ce ƙura'anin ka ya ce a musu adalci ce ina muka gani a ƙasa kun ɓata komai ku jira addinin ka ya ce a adalci da yawa shi ya sa ka ga yanzu masu musulunta sun yi ƙasa saboda ba ka da wani abu da za ka nuna musu na makarin zakalai kai dan kare da tsatsalibi ne azalice su ƙasa ce kuka mallaka kai da su ka fashe komai ka bar kuma adalci shine ya tsara kullum ji haƙƙin haƙƙa ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ka fashe duka yanzu kuma ba riba yau din nan gwamnatin tarayya ta ce aikin hajji a nan arewacin najeriya sai an biya naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da goma sha ɗaya ci gaba da zaɓen wallahi yau fara naira miliyan biyu da rabi to yanzu kun ƙara zaɓen su sun ƙara muku naira dubu ɗari hudu sanadiyar wannan ƙari Allah ne ya san kawai yawan wanda ba za su iya zuwa su yi aikin haji ba wanda ba za su iya zuwa su ziyarci ma'aiki ba sun karɓi taliya ko ga farashi na a mutum ɗaya an ci ribar ɗari hudu dubu ɗari kai abin da ka karɓa taliyar naira tamanin ta jawo maka dubu ɗari hudu suna gaya mutane suna ganin gaske suna ganin wasa ne yau ɗin nan in a Legas kake musulmin Legas kuma ko musulmin Legas da Ogun da Oyo jiha uku nan a naira miliyan uku naira dubu ɗaya ce ba Baka ka ce an cike miliyan uku ba, amma dubu ɗaya ne ba. Tun wanda zai tafi aikin haji daga Legas sai ya biya akalla naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da casa'in da tara. Saboda haka dubu ɗaya aka rage mai da miliyan uku. Ita kuma za ta cike domin daga hawa tasi zuwa haikwatar hukuma a harfin. Zuwa da dawa dubu ɗaya ta cike. Kaga ko? Kuna gawa mutane ba musulun musulun ba su ci gaba da Sun ba ruwansu da Islam. Ba ruwansu. saboda haka yau goron juma'a da aka bayar ke duk wanda ya ci taliya ta naira tamanin in ya sa'a ya samu fakiti biyu ɗari da sittin yanzu ta jawo mishi dubu ɗari hudu kiyaye Sheikh Ibrahim Kaula yake cewa duk mutumin da ya guje wa Qur'ani to sai a sanya mai shekan ya zama abokin shi. Duk mutumin kuma da yake yawan karanta Al-Qur'ani to sai shekan a sa ya gudu daga wurin shi. kaji karatun Qur'ani yana kore shi dan ba zai jawo shi dan ya zama da kariban laka ba in ji shi ko to shi ma gurin da muke karatun Qur'ani da koyon shi mutanen nan masu ƙara mana kudin aiki na shi sai da suka kai hali wurin suka tarwa da ɓangayin suka kame almajiran Qur'ani suka fesa ciya ga gidan gangaren na Qur'ani babban a gani saboda ƙananan su ji tsoro ba irin cin mutunci da suka rushe masallatan Allah ko ba su yi ba amma wasu suka kara zaɓar su ga goron nan sun fara baro dama na ga muku kwanakin baya ko shekarar jiya ko shekarar jiya ta shekara hudu nan za ku ga abubuwa fara a ba a ce farashin shi ya tashi a shekara guda da rab kuma rabin miliyan ومن يعش عن ذكر الرحمن فإن له شيطان وهو له قريب sannan ومن يعش عن ذكر الرحمن duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah sallah kenan kuma a nan mun dauko ta tun da ita ma zikiri ce mutum ya zama na bai sallah ko kuma ya yi ta irin wancan shugaba ya haɗa da asuba ya yi azahar ya la'asar ya magarba ya yi sha'i saboda himma ko to shi ma wanda zai sanda za a haɗa shi da shaitani ya zama da ƙarino abokin shi ko yaushe zai rabuwa da shi sannan zikiri kuma wanda mu 'yan ɗarika muke yi dinna shi ma wanda baya yi za a haɗa shi da shaitan bai lazumin safe bai lazumin yamma bai wazifa bai zikirin jama'a bai yin wurin wata ɗariƙa to shi ma sai a haɗa shi da shaitan duk magana banza daga bakin shi za ka rika jin tana wucewa magana da ya kamata a ce shaitan ma sai ya yi takatsantsan zai faɗa to shi zai faɗe ta gaba saboda yanzu wa yake magana yana magana ne yanzu a madadin shaitan shaitan na tare da shi. Domin zuciya ta lalace dukkan ɗan adam ya lalace. Me ake bi a yi amfani da shi ne a gyara zuciya, annabi ya gaya mana. Idan jikinka misali yadda ci soso kake sawa, in kayan mota ka je da fi soso ake sawa amma mai kaushi. Idan tukunyan mata ta yi da fi soso ake sawa mai kamar karbe, ai ta burgewa sai ka ga cikin ya ta fita idan cikin ka yayi da cika ce za ka yi amfani da sosan tukunya mata mai zai faru ko ka yi amfani da sosan goge takalmu ciwo saboda haka da kullum shayin safan komai yana da abin da yake goge shi ka kalu kalbi zikirullah magogin zuciya zikiri tabbatar Allah wanda bai yi haka zuciyar ta yi dafi ta yi dafi yanzu an yi ƙarin kuɗin nan malaman da suka rika maganar a zaɓi wata jam'iyya a mumbarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku taurara ku ji ba wanda za ku je magana ku je rahajin nan ba ruwan ba za su iya fitowa su hau mumbari kaga wannan daidai ne shi ma yi roƙo gwamnati ki haƙuri gwamnati ki taimaka aikin hajjin nan ana zuwa a yi wa ƙasa addu'a ya kamata ki rage abin da ya jawo tsadar hajjin nan shine rashin tallafin da kike bayarwa ki bayar da tallafi ƙarshen jama'a da sannan sun je aikin haji suka yi addu'a satan mutane da ke damun ƙasar nan kashe mutane da ke damun ƙasar nan talauci da ke damun ƙasar nan da sauran abubuwa Allah kile ya yi mana Allah kile ya rage mana Allah ku taimaka ba malamin da za ka je wannan magana saboda mai kuma su zuwa hajjin domin ba za ku haɗa kuɗi ku ba su ba shi ma wancan ɗan siyasa suna aikin kuɗin shi ya ba su kuɗi malami a mumbari ba zai iya kira a rage kuɗin hajji ba ba za ka ƙara jin kururuwan malam ba sai nan da shekara hudu don ya ƙara cika aljihun shi to a nan kuma za ka ji a ce a zaɓuwa a zaɓuwa ne a mumbarin ma'aikata malaman Najeriya. In dai kana da kuɗi shi ke nan. Shi sa kake gani ake rigima a wani guri kan limanci. Saboda limanci ya zama shago. Shago ne kawai. Saboda haka kanka buɗe shago a kasuwa, kanka buɗe kanti, yi ƙoƙari ka zama liman. Ka rika shaƙe ko kara. kana hanya ce ta kuɗi amma abin da zai cuci talakawa ba za ka yi magana ba saboda talakawa ba su baka komai ba kamata ya jima'a mai zuwa inda malaman nan na Allah ne jima'a mai zuwa gaba ɗaya hudu ba a yi ta akan kuɗin aikin haji rukuni guda daga cikin rukunai guda biyar na islama an ta san masa da barazana kamata a ruba amma ina da kawo wannan malama a to Allah dai wannan Allah ya nufa ko nawa aka kara zai ji amma bai san cewa wanda Allah ya nufa ko ya aka zai ci zafi ba a nan zai kira a zaɓuwa ne saboda ya tafi kuɗi ga kuma wulaƙanta mumbarin annabi Muhammad da suka kawo siyasa a cikin masallaci akan mumbarin manzon Allah mutane sun baka amana kullum kai musu huduba ka ja su kai musu sallah raka'a biyu ta juma'a amma ka ci amana kullum ka ci amana mumbarin annabi ka kawo magana wani kato a zabe to gashi kun gama kun ci a zaɓi mutane ga goron da suka saka muku yau juma'a cewa haji daga nan kamar Kaduna arewa da Kano da irin suka tsina da Zamfara sai an biya ni aƙalla da hujjoji ma za su zo su na su ƙara a yanzu na gwamnatin tarayya da ta fitar sai an biya ina ƙara maimaita naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da goma sha tara a cikin dubu ɗari a cikin miliyan uku dubu tamanin da ɗaya ne ba goron kenan Dalla ka gaya mun me amfanin musulun Lokacin Jonathan, kujera aikin haji naira dubu ɗari takwas da casa'in da bakwai, ko naira dubu ɗari tara ba ta kai ba, babbar kujera. Sannan kuma duk wanda ya biya wannan kuɗi, Jonathan ya ce a bashi naira a bashi dala Amerika dubu ɗaya da ɗari biyar a matsayin gobe. Amma wannan gwamnatin ta musulmi bara naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar aka biya kun sa abin da suka ce a bayar guziri dala amerika ɗari takwas kaji kai sun ƙara ma wajen aikin haji amma naka guzirin suka rage maka dala amerika ɗari bakwai azzalumai mugayen mutane ban taɓa ganin saboda abin da sa ke haka ku ke ba su dama ina da masu wajen ku mutane a Najeriya an ba ku dama ku kada mutanen nan a zaɓe kun ƙi. Saboda haka yanzu sun gano cewa ko sun yi abu ko ba su yi ba lokacin zaɓe ya zo kuɗi za su raba mu. Shi kenan bari su ƙara kuɗaɗen hajji su ƙara kuɗin da yawa bayan shekara hudu tun da kuka ji ne su watsa muku kuɗi. Shi kenan su ci gaba da mulkin. Babu inda wannan jam'iyya da take kan mulki za ta yi irin abubuwan da ta yi in ba Najeriya ba ta sake shi ba a duk duniya wallahi in masallaci kake ganin girman shi sun rushe in malami kake ganin girma sun kai mai hali in Qur'ani kake girmamawa gurin da ake karanta Qur'ani mutanen da Annabi yake kai rukun man da allama Qur'ana wa allamahu fiyayyen ku shine wanda ya koyi Al-Qur'ani ya karantar sun rika bin suna kama su kamar ɓarayi. In tausayin mutane ne sun kori mutane a aiki. In tarwatsa ilimi ne sun kori malaman makarantu. in neman sana'a ne sun rushe kasuwanni duk abin da ka sani na alheri sun tarwatsa shi amma suka zo a ta- kan taliya taliya a karɓi taliya a naira tamanin a zaɓi Allah ya kiyaye. A'udhu billahi minash
Amin. Alhamdulillah.